أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا السناوة يومنا شاتر قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya muna daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu idan ba mu ciki muna fata abin da ya rage mana domin yanzu an shiga mataki na uku kenan daga yau idan yanzu yau aka kai mun kai ashirin kenan goma ta farko ta kare ai mun kai sha tara kenan daga nan sai daren ashirin daga gobe goman ta kare duka guda daya ta farko ta kare ta biyu ta kare wasu tun daga farkon ma azumin allah tabaraka wa ta'ala ya karbe su kuma ba mu san su ba sannan kuma wasu ba karbe su ba su ma ba mu san su ba saboda haka mutum zai auna cewa idan har ya kaddara shi ne wanda Allah ya karba to ya gode ma Allah idan ko an kaddara ba shi ba ne to an yi asara an faɗi a jarabawa ta farko an faɗi a ta biyu kenan idan ba ci wannan bai ta to saura guda ɗaya wannan shi yasa Sheikh Salul Munajjid akwai littafin da muka karanta kuma wani dan uwa ya ƙara turo mai irin shi wanda ya magana kan fa'idoji guda 38 wato na ƙarshen wato goma na ƙarshe na ramadan da kuma wato lailatul qadri muna sa ran insha Allah gobe da safe za mu karanta da mata a gurguje wanda bai samu a wannan ba sai ya bi ta cikin abun nan ya ji ta cikin bututu domin ba zai yi mu karanta su duka a wannan ba ma dai mata saboda yanayin abun nan din su ba iri daidai bane da namu gobe Allah da muna so mu bi littafin fi ujala a gurguje saboda mutane kowa ya ji abun da ya kamata mutum ya riska a cikin waɗannan ƙarshen goman nan domin zai iya yiwuwa goman nan su zama na ƙarshen ramadan ne zai iya yiwuwa su zama na ƙarshen rayuwar mutum amurin mumkin zai iya yiwuwa mutum gobe in an yi wannan goman watakila nashi ya gama kenan don zai iya yiwuwa baɗi a zagayo kuma mutum bai zo ba yanzu nan nan kafin in shigo nan sai da aka turo ma ko dan uwa abokinmu aka gaya man cewa yanzu ya ce a faɗi mahaifinsa Allah ya masa rasuwa yanzu da zan shigo nan sai da aka gaya man kafin in shigo nan saboda haka mutum ya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da shi da duk sauran waɗanda suka abin nan muna fata Allah ya gafarta masu ya ji kansu shi yasa mutum kada ya jinkirta aikin yau ya ce sai gobe mutum ya yi iya abin da zai iya yi domin ba a sani ba wataƙila damar da mutum ya samu ita ce na ta ƙarshe inna lillahi la nafahatun fa ta'arradu li nafahatillah Allah tabaraka wa ta'ala yana da lokuta da yake rabon gara basa kowa ya gitta a lokacin da ake wannan rabo don kada ya asara al-lail wan nahar matiyatani dare da yini kaman abun hawa ne ana hawa wata zayyano wannan ba kowa ya tsaya ya sabun nan ba mutun ya samu yayi a wannan wato wato al-lail wan nahar matiyatani fa asinu sayra bihima ila Allah ta'ala wato dare da yini kaman wani abun hawa ne kowa ya kokari ya ga yayi kyakkyawar tafiya akan su zuwa wurin Allah domin in ya wuce ya wuce kenan zai iya yiwa a samu wani zai iya yiwa ba za a samu wani ba gaba daya saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala yanda muka ga farkon Ramadan din nan muka ga goman farko ga goma ta biyu ta zo karshe muna fata Allah ya taimake mu mu ga goma na karshen kuma ya sa muna daga cikin wanda za a karbi yan abubuwan da suka gabatar Allah ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda ya karbi ayyukan nasu dan tsarkin sunayensa ya masu afuwa mu dage mu ta aiki kuma kada mutum ya koma baya wanda alaman an an samma mutum ko ana mutum yana daga cikin waɗanda ake sa ran a karɓa to shine a ga mutum yanzu kuma bai ba baya ba sai ƙara dagewa kuma don ya samu ƙarshen amma mutum ya koma ya ja baya da an karɓai to sai dai ya ƙara bai yiwuwa an karɓe ka ka ja baya to kuma baka sani ba ko an karɓan ko ba karɓa ba don haka kenan ashe dagiya za ka in an karɓa to ƙara dagiya za mutum zai dan yana so ya samu matsayi na gaba in ba karɓa ba ko min babu aula in yana tunanin ba karɓa ba dan me zai bari ya fito ko saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu lura da su jiya mun gama wannan sura wato suratul zumar yau za mu shiga wata sura wadda ake ce mata suratul ghafir wannan sura tana da sunaye da dama da aka yi magana da su kamar yadda za mu gani za mu fara da kallon na shi malamin nan kafin mu koma mu kalli babban na cikin babban littafin da malamin mu ya kawo shek abubakar mahmud gumi cikin littafin sa idahul ma'ani da kuma abin da babbar suran take karantarwa saboda haka suran nan tana dauke da manya-manyan sakonni ita ma tana dauke da abubuwa waɗanda ya kamata a ce mutum ya san su sanin waɗannan abubuwan game da sura ko game da alkur'ani kan shi ke sama mutum ya rika jin gardi yana jin daɗi idan yana tare da alkur'ani ya rika jin shi a matsayin rabia da ake adda ana ce Allahumma ja'al alqur'an al'azima rabi'a qulubina idan baka san menene kake karanta ba yaushe zai zama maka rabia ko wanda kake so kana so a rika faɗin labarinsa in ana so yanzu kana son wata ko kuwa wata na son ka ko ganinka aka yi ɗazu kuka rabu in ka wuce aka ƙara cewa an ganta tana son wannan labarin ka yanzu ko muka ga mutumin ki ya wuce nan wani tunda tana son to ya aka yi daga nan ko ba haka bane kai ma in ka jance ta wuce ba a to abin da a kowa ya san wannan to yanzu in kana ga ya za in kana gane abin da ke cikin alkur'ani ba yadda za a yi ginshe ka ka ji ya gundure ka daɗin shi za ka riƙa ji da yawa in na baku misalai nan wurin za ku gane idan mutum yana karanta ƙur'ani wani lokaci har dai ba wani dalili ya gitta mai ba so nawa kake tunanin ka karanta sura guda ɗaya in ka shiga ka fara jin daɗinsa sai ka ji kai bari dai in ɗan ƙara bari dai in ɗan ƙara sai ka ga maimakon kai sura ɗaya kayi uku saboda kana jin garɗi yanzu da kake karanta shin ana sama wani daɗi a rai ne sai ka ji bai gundure ka ba maimakon da da kace sura ɗaya ma yanzu bari kai uku ko ba taɓa ganin haka ba to saboda haka idan mutum yana karanta alkur'ani yana da bashi fahimta zai ji yana jin daɗinsa zai ji yana burge shi shi yasa cikin addan ake cewa Allahumma ja'al alqur'ana al'azim rabi'a qulubina rabi'a lokaci ne na yanayi ne wanda in yazo kowa sai yayi walwala an zo an yi zafi an yi kaza an yi kaza yanzu sai aka koma itace da sun kakkabe yanzu sun yi ganye sun yi lallagowa ko ina ganyen nan ga lallagowa nan banin da ka kalla zai baka sha'awa dan zaka ga lallagowa ko wace itace ta yi lallagowa abun ban sha'awa to sai dai lallagowan ne kuma wani mai sani ba to ni ban san kuma sunan shi ba to ta yi sabon toho ba shi kenan ba wannan tohon in ka kalla yanzu mangwaron in ya lallagowa baka ga ganyen ya fi asalin mangwaron kyau ba in ya sabon ganyen nan baka ganin abun yana burge mutum kuma shi ma ha aka ce magani ne bi ma'anar kalma an kasha wannan lallagowar kasha maganin abin nan din zuciya sau da aka abin ne mai fa'ida sosai za ka kalla sai ga yana baka sha tun aka kada iska a wannan lokacin ka ji irin iskan za ka ji iska ne mai daɗi wanda ba a kwatanta shi da iskan da ba irin shi ba to shi ne ake cewa ƙura'ani ya zama haka a zuciyar mutane gashi nan ƙasa mu je ƙasa can malam ya ce mata makiya ce dai farko tukuna ita an mata suna suratu ghafir aka sa nan ba ta ɗaya inda nan za mu je can ma za mu je kan wannan namban mu ji duk da ba ku da shi amma dai za a saurara a ji sai aka ce makiya ce sura ce wadda aka saukar da ita a makka kenan wa ayatuha khamsun wa thamanuna aya ayoyinta 85 to kun san mun sha maganar nan mirara wa tikraran idan aka ce sura makiya ce aka ce makiyuhu ma qabla hijratin nazal walmadniyu ma ba'daha bi haythu hal idan aka ce wannan sura makkiya ce ita ce wadda aka saukar da ita gabanin hijira in aka ce madaniya to ita ce wadda aka saukar da ita bayan an yi hijira ko da ina aka saukar da ita ta zama madaniya ya fito ko to gashi tan kasa saboda abin da yawa wa tusamma aidan suratul mu'min akan ce mata suratul mu'min ita wannan suran kakka ji an ce suratul mu'min kace kai baka santa ba ita ce ghafir ita ce suratul mu'min wa suratu taul ana ce mata suratu taul ita ma wa hiya awwalu ali hamim ita ce farkon surar da daga nan a qur'ani aka fara cewa hamim daga ita aka fara allati yuqalu laha dibajul qur'an ita ce ake ce mata ita wannan dibaji ce kamar a ce ita ce wani maganan abun nan asalin dibaj kamar abun da ake dauko amarya wanda ake dauko amarya cikin tantin tanti to wannan da tantin su larabawa da asalin su amarya ba wasa da ita idan aka dauko ta sai an kulle ta cikin wani abu yadda duk mai takka ba za ka ganta ba kuma da ba haka muke ba sai da ake dauko amarya a doki ka isa ganin ta sai dangi sai na kusa kusa za a dauke ta a kai daki a cusa ta cikin wani wuri a kulle yanzu ko an kai lokacin da kunya amaryar mata kai kanta a nan garin aka daura aure amarya ta ce za su je wajen reception da aka zo kawai aka je a kamo ta a kai sai aka ce ina amarya ta ce wai ita ta ga dare yayi ta gaji ta wuce mhm da bata da kunya ta kai kanta da kanta ita ta gaji kawai ta wuce daga can Allah ya saukake to wata kuma ba ɗauran aure aka zo ba aka ce an ɗaga iyayen yan uwan babanta suka yi waya suka ce ga suna akan hanya sun kusa isowa da an sa aure sha ɗaya na rana suka ce a kai shi da an yi azahar sai a ɗaura yanzu sun kusa isowa ta dawo ta ce eh bakin ciki kawai bakin ciki ita da ta so tuntuni a kai ta da wuri-wuri saboda kafin la'asar kowa ya watse eh yan bakin ciki kawai ta dinga zagin mutane ta ji baban mata irin waɗannan a masu haɗa baban mata sai ka ƙara dawowa wannan rashin kunya ne ba daidai ba ne ta dinga zagin mutane a nan garin ta dinga zagin mutane wai kan mi za a daga ita an mata hasada ta so take yi kafin la'asar kowa ya ba su wuri wadda kunya to saboda haka wannan dibaj ake ce mata ita ce kamar inda ake sa amarya a kulle na ƙur'ani wa a ra'isul ƙur'an ana ce mata ɗaya ce daga cikin amare ma na ƙur'ani amaryar alƙur'ani ce duk wannan dan a ba su muhimmanci a gane sura ce babba ana ce mata a ra'is wa yuqalu zawatu hawamim akan ce mata ita ce ma'abuciyar hawamim dan daga ita aka fara ita ce surar da ta fara zuwa da harfa muqatta'a hurufun muqatta'a amma masu hamim da ita aka fara wa zakara al-imam al-qurtubi imam al-qurtubi ya ambato anna rajulan min ahli sham kana dha ba'sin shadidin wato an samu wani mutum a cikin mutanen sham imam al-qurtubi ya ambato wannan yana na cikin tafsirin sa na ina wannan na na na, na imam al-qurtubi yace wani an ruwaito wani mutum ya kasance daga cikin mutanen sham mutum ne mayaki bi ma'anar kalima amma kun ga mutum ma min insanin illa walahu zallatun wa hafwat babu wani mutum face akwai inda ya zame akwai inda ya tuntube gashi mayaki ne faqila li umar sai aka ga aka yi ma umar magana akan shi waƙar sa'ala anhu alhali umar ya tambaya yana ta ina labarin mutumin nan da ake gaya man na sha mayakin nan sai aka ba shi labari annahu ta taba a fi hada sharab sai aka ce matsalan shi shi har yanzu yana shan giya aka gashi ba shi labari aka ce yana nan ya ce ina labarin mayakin nan da muke da shi a sham sai aka ce yana nan amma dai matsalar shi har yanzu bai daina shaye-shaye ba yana shaye-shaye amma mayaki ne bari ku ji yadda ake da'awa kuma yadda ake kiran mutane zuwa ga addini na sha gaya maku mai karantar da mutane mai da'awa ba neman mai laifi yake yi ba neman laifin ake yi domin mai laifin shi sai ya ji in yana ciki kawai sai ya bari ba sai an gano waye mai laifin ba ya fito ko ai na taɓa baku misali nan da yaro wanda ya makaranta yake cewa ya gamu da malamin sa wurin ɗaurin aure sai ya ce ma malam malam ka gane ni ya ce ban gane ka ba ya ce malam ka karantar da mutum a firamare ya ce ka wanda na koyar a firamare na zan iya gane shi yanzu ya ce amma ni na gane ka malam ya ce to aika za ka iya gane ne saboda kai lokacin yaro ne kai ni kuma sannan da dattijo yanzu shekaru na ma da barin koyarwa ai sai ce to malam bari ba ka labarin yadda za a yi ka gane ni sai ce mashi to sai ce wata rana lokacin muna firamare sai wani abokinmu ya zo da agogo lokacin ba mai agogo sai shi sai aka sace agogon nan sai kama kuka ya ce mi kace menene ya ce an sace ma agogo sai kace a rufe aji sai aka rufe aji sai kace kowa ya tashi tsaye sai kowa ya tashi tsaye sai kace mu yi layi sai muka yi layi ka dinga caje mu ka dinga caje mu ka dinga caje mu ka dinga caje mu har a ƙarshe sai ka ɗauko agogo daga cikin aljihu ni ne wanda aka ɗauko aljihu agogo daga cikin aljihu na na ji tsoro ran nan hankali na ya tashi kace kowa ya koma ya zauna na yi tunanin za ka sa a zane ni ina ta kyarma amma baka fito da ni ba sai kawai lokacin assembly ake yi in mutum ya irin wannan fitar da shi a zutsula mai bulala kowa ya faɗi na je na yi tunani na ce idan iyaye na suka ji na sace agogo a makaranta za su yi bakin ciki domin ban rasa komai ba a gida amma kuma a ce na yi sata abun nan ba shi hankali na ya tashi amma abun mamaki malam sai baka faɗi ba sai kawai ka faɗa mu kai mana faɗa ka ce sata ba ta da kyau ku bari ku daina sata kada mutum ya yarda ya ɗauki kayan wani ka tsaya inda Allah ya hore ma abinda Allah ya baka kai inda baka samu baka yi hakuri baka bayyana ni ba ni kuma daga ranar ne alkawari na cewa zan ƙara ɗaukar kayan wani ba har yau ban ƙara ɗaukar abin da ba nawa ba sai malam ya ce Allah sarki eh lallai na tuna haka ya faru amma bari ka ji a lokacin da na tada ku lokacin da ya tada su da ya ce su yi layin nan cewa ya kowa ya rinsa ido ya ce kowa ya rinsa ido duk wanda ya bude ido shi ne barawa wanda ya bude ido shi ne barawo aka rinsa ido ya caje su ya caje su har ya ɗauko agogon nan cikin aljihun shi sai ya ce to ai lokacin da na ce maku kowa ya rinsa idon nan na ce kowa ya rufe idanu ni ma nawa lokacin rufe nawa idon na yi saboda haka shi yasa ban gane ka ba ni ma ban so in gane barawan a lokacin da na ce ku runtsa ido ni ma sai na runtsanawa saboda haka da nayi ta sacin ɗinku nayi ta sacin ɗinku ni ma ban gane a aljihun waye na fito da shi ba sai yau da ka faɗi shi yasa yanzu ban gane ka ba saboda ni ba so nake in gane wane ne barawan ba so nake in gano an yi satar da gaske kuma in muku faɗa ku dena kuma gashi kai Allah ya sa ka dena saboda haka ba in muna karantar da mutum ba neman mu gano waye mai laifi muke ba so muke mu kashe laifin kun dan gane wannan magana to shi yasa Usman bin Fodio yake cewa idan ana karantar da mutane ana faɗin laifuffuka ba mai laifin ake nema ba laifin ake nema a bari in kuma ana jin haushi laifin ba mai laifin ake jin haushi ba laifin ake jin haushi ba kai aka tsana ba abinda kake ne aka tsana ya dan fito ko to shine nan saboda haka bari ku jiyar da Umar yema wannan bawan Allah da aka gaya mai aka ce mutumin nan mayaki ne an san shi mayaki ne bi ma'anar kalima amma har yanzu bai daina shaye-shaye ba sai ya ce ba komi ya ce bari ya rubuta mai takarda bari ya rubuta wasiƙa ga abin da yanan faƙala umar likatibihi sai umar ya ce masa kataren shi mai rubutu pn shi masa rubutu ya ce oktob ya ce rubuta takarda aka mai imla'i ga shi na yanzu zai rubuta aka ce min umar ku duba su yadda suke bai ce min amiril wane ne wane ne daga kaza daga kaza a'a sai ya ce min umar ya ce takarda daga umar ila fulan zuwa ga wane aka ki faɗin sunan shi ma dan kaka gano wane ne balle ka ji aibinsa ai an san shi daga takadda daga umar zuwa ga wane ya ce salamun alaik ya ce ina ma sallama amincin Allah ya tabbata gare ka wa ana ahmadullaha ilaikan ladhi la ilaha illa huwa ina maka godiya ina gode ma Allah amma ina ma a madadinka ina ma godiya ga Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim duk a takadda ya ce a rubuta ya ce hamim aka ce tanzilul kitabi minallahi azizil alim haka aka rubuta ghafirin zambi wa ƙabilin taubi shadidil iqabi zittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir haka aka rubuta a takaddai kawai sun makhatamal kitab sai ya ce bayan haka wa asbasala ya rufe an gama littafi kun ji takadda haka aka rubuta wa qala li rasulihi sai ya ce ma kuma dan sako da aka damƙa ma takadda aka ce la tadfa'ahu ilaihi hatta tajidahu sahiyan ya ce in ka je kakka ba shi takardan sai ran da ka gan shi ba a buge yake ba bai sha giyar ba yana giya tasa kai bai bugu ba sun ma'amara man indahu bid du'a ilahu bit tauba sannan bayan haka nan da ya bada takardar ya ce ku tafi ku kai akai mai a bashi takardan ka a bashi sai an tarar da shi bai buguwa waɗanda suke majalisar umar shi kuma ya ce ku kuma ku ɗaga hannu mai addu'a Allah ya shirya da shi Allah ya sa ya tuba da wannan laifin da yake mutumin kirki ne a ce yana irin wannan laifi mu roƙan masa Allah Allah ya saita shi ya tuba kun gane magana saboda haka kun ga ga aiki biyu can ga takarda can an aika nan kuma waɗanda suke zaune da shi sahabbai ya ce ku kuma mu yi addu'a Allah ya shiryar da mutumin nan Allah ya ba shi ikon ya tuba kada ya mutu ba cikin wannan laifi to shikenan aka tafi falamma atatu sahifa yayin da takarda ta isa in sai mukaddara an tafi da takarda har ta kai can wurin shi ja'ala yaqra'uha wa yaqul sai ya koma yana karanta takardan nan yana cewa qad wa'adani Allahu yaghfiru li wa hadharani iqabahu yace Allah yayi min alƙawari Allah zai karbi tuba ta in na tuba kuma amma yayi min gargadin kuma azabarsa in ban tuba ba a cikin wannan ayoyi da aka karanta falam yabrah yuraddiduha bai gushe ba yana maimaita wannan takarda yana cewa Allah yayi min alƙawarin zai min gafara in na tuba yayi alƙawarin zai min azaba in ban tuba ba yana maimaitawa hatta baka har sai da ya zubar da hawaye yayi kuka mai tsanani thumma naza'a sannan yace daga yau ya daina yin wannan abin da yake yi ai wa hasunat tawbatuhu tubarsa tai kyau falamma balaga umar amrahu ya amruhu yayin da al'amarin shi ya kai ma umar aka ce takaddan nan da ka kai ma mutumin nan ai ka ji abin da ya rike ta ga abin da ya rika cewa yayi kuka kuka mai tsanani fa qala umar hakaza fasna'u idza ra'aytum ahadakum ay zalla zallatan fasaddiduhu wa da'u Allah lahu an yatuba alayhi wa alla takunu aunan lishaytani alayhi yace to yadda kuka ga nayin nan haka ya kamata ku yi idan kuka ga ɗan uwanku ya zame wata zamiya to ku saita shi ku roƙa masa Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa masa kofar tuba ya tuba wala takunu aunan li shaytani alai kada ku kasance kun taimaki shaidan kuma akan shi ku ƙara cewa Allah ya tsine mai ko Allah ya mai kaza domin kun taimaki shaidan akan shi kenan ya dan fito a gurguje wannan mun sha karatu akan waɗannan amma yanzu dai la da iya ila ta kararin in dai maganan ta fito da wannan ne muka karanta aka ce irin wannan ya gudana wani daga cikin magabata ya je aikin hajji sai ya ga wata mata kyakkyawa amma kuma tana buɗe fuskar ta sana so mutane su kalla a wajen abin nan wajen jifa aka juya din kuma mutane suka rika kallanta shi ma din ya kalle ta da ya ga irin kyanta sai ya koma ya ware mutanensa da suke tare da shi kuma an san shi babba ne daga cikin abin nan sai ya ce ku zo mu taru mu roƙi Allah wannan fuska yadda take da kyau din nan Allah ya ba mai fuskan nan ikon ta tuba kada a je lahira a kona ta da wannan kyau bu kuma gane ba ganinta da yadda ya ganta da yadda ya ga tana da kyau ya ce yanzu wannan mai zunubin nan idan ba tuba ta yi ba a irin wannan mai kyau ga irin wannan laifi da take yi abin nan ba aka ce mata bayawa Allah ki dan saka ya fuskar ki mana tace dan haka ta bude dan hadan a ganin ta bude a wajen jifa shi bai ce tsinanna bai ce to tsinanna mara kunya sai ya koma gefe ya kira na bayansa wanda suke biye da shi wanda shine jagoransu sai ya ce wannan baiwa Allah ku zo mu yi mata addu'a Allah ya karbi tubarta kada ta ta mutu a cikin wannan halin ta je wannan kyakkyawan halittar ta ta maida ta cikin yan wuta an taimake ta ko ba taimake ta ba to wannan shine takaitaccen bayani abinda shi malam ya kawo a cikin wannan kafin mu shiga wajen abin nan mu koma can cikin wanda ne muku bayani kaman wanda aka yi magana cikin Radul Azhan misali na idahul ma'ani na babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shi ma bayan yayi wannan yace wannan sura makkiya ce ita ma wa tusamma aidan suratul taul wanda mun yi magana akai wannan suratul taul ya kawo misali zamu gani wal ghafir ana ce mata ghafir kamar yadda ya gabata wal hawami ana ce mata hawami tusamma ara'isul qur'an duka ana ce mata wannan duka kamar yadda ya gabata tan amma za ka kawo nambobi wa dibajihu ana ce mata dibaj kamar yadda bayani ya zo wa samaratul qur'ana ana ce mata ita ce kaman wata fruit idan na qur'ani idan ka karanta nan ne zaka san ka ci wani abu wanda zai amfane ka wa riyadul qur'an ana ce mata dausayin alqur'ani duk sunanta ne wa lubabul qur'an ana ce mata ita ce zuciyar alqur'ani idan ka karanta ta fa qira'atuha hirzun min abwabin naris sab'a aka ce karanta ta yawan karanta wannan sura katanga ce daga shiga kofofin nan wuta na wuta guda bakwai idan kana yawan karanta ta to kaman ka samu wata katanga wanda za ta hana ka shiga wuta duk kofofin nan za a soke sunanka ya dan fito ai kafa biha fakhran ko nan kada aka ce maka wata sura karanta ta ya isa a ce ta dalilin wannan sunayen kofofin nan guda bakwai kowace kofa za a cire sunanka daga ciki ba sunanka kofa laha sab'atu abwabin kofa bakwai ne wuta take da shi to sai aka ce karanta ta yana zama kariya wajen a ce a cire sunan mutum daga duka kofofin nan bakwai daga nan sai ina to wato samma al-hamim ana ce mata ita ce iyalan hamim tunda ita ce wa zawatu hamim ana ce mata zawatu hamim akan ce wal hawamim duka sunayenta ne sunaye wajen nawa aka kira yanzu na'am takwas ya fara da tsaul ga can mu'min da ya fara faɗi shi cewa ya suratul mu'min a sama shi ne abin nan shi ta ana ce mata suratul mu'min maimakon ce suratul ghafir sai ce suratul mu'min sai ghafir ya zo a na biyu to sai ce ana ce mata at-taul wal ghafir wal hawamim ara'isul qur'an dibajuhu thamaratul qur'an riyadul qur'an libabul qur'an duka wannan har yanzu bakwai eh saboda haka yace haka nan sai ya ɗauko su ya je kawo su ya kawo nambobinsu ya ce na farko da ake ce mata wannan sun miya tarihi sura ai bi suratul mu'min shine wancan li'annaha zakarat ay zukirat fiha qissatu mu'min ali fir'auna domin za a yi maganan kissan mu'minin ali fir'auna a ciki za a yi magana a kan shi fi qawlihi ta'ala wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu za mu ja ciki ووردت تسميتها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنن تيازو او جن حديث النبي ده امبچه ta وهو قوله من قرأ حاميم المؤمن duk wanda ya karanta hamim almu'min ila har ya kai zuwa wajen qaulihi wa ilayhi almasir aka ce wa ayatul kursiyu ya hada da wannan ya karanta ayatul kursiyu shi ma aka faɗi magana muhimmiya akan wannan cewa tana da matukar muhimmanci shi ma an kare shi ya samu kariya akhrajahu ibn tirmidhi da wannan ya ce hadisi ne da'ifu ya zo cikin mishkat qala rahib al-asbuhani shine namba na biyu da aka ce mata at-taul ko shi rahib al-asbuhani yana cewa cikin mu'jamu mufrad al-alfaz al-qur'an nashi yace wa taul ai khussa bihi alfadlu in an ce tsawul to an keɓe kyauta kenan wata sura ce ta falala ta kyauta da Allah zai yi walman da baiwa qala ta'ala ghafirir dhanbi Allah shine mai gafarta zunubai wa qabilit taubi kuma shine mai karban tuba ga masu tuba shadidil iqabi sannan shine mai tsananin azaba zai tauli Allah shine ma'abocin falala mai yawan kyauta da ƙari wa unnuwiyat ai wannan wa annawat ai hadhihi sura bi surati at-tawl an mata suna da wannan suna aka ce mata suratul tawl ai fi fil mushafaini a cikin littattafai a wasu littattafai guda biyu akwai mushafun nusikha akwai littafi da aka rubuta na qur'ani a shekara ta 800 ta hijira akwai an kawai haka aka yi mata suna aka ce suratul tawl sunanta wa mushafun nusikha fil asr al-uthmani akwai littafi da aka rubuta shi ma a wannan a wannan asr al-uthmani shi ma fi islamabul a islamabul aka yi shi unzur asma suwar al'ur'an shi ma an yi magana kan wannan abu na uku an ce mata hawami abin nan ghafir aka ce ishtaharar bi hadal ismi ta shahara da wannan suna suratu ghafir wa kadhalika uwina biha fi ba'd al masahif haka aka yi mata suna a wasu littattafai wa ba'd kutub at tafsir qala ibnu ashur ibnu ashur ya ce a cikin littafin sa na 20 abun nan ba mujalladi na abun nan 22 shafi na 75 yace wa bi hadal ismu ishtaharat fi mushaf al maghribi da wannan sunan ne suratu ghafir ta shahara a littattafan da aka rubuta a maghrib sannan na hudu aka ce awami wannan wa hawamim tusamma ara'isul qur'an ana ce mata ara'isul qur'an qala ruzain bin husain ay rahimahullahu ta'ala yace qira'atul qur'ana min awwalihi ila akhirih ala ali bin abi talib radiyallahu an yace shi dalibin ali bin abi talib ne ya karanta alqur'ani daga farko har zuwa karshe a gaban ali bin abi talib falamma balagtul hawamim lokacin da na kawo inda za a fara cewa hamim qala li qad balagta ara'isal qur'an yace yanzu ka iso wurin inda ake ce ma amaren alqur'ani inda ka fara daga hawamim kaga kenan mutum inda ba zai iya koma ba za ka iya duka ba da za ka samu daga hawamim din nan ka zo hannasi ai da ka taimaki kanka kuma kowa zai iya sai dai wanda yake ka fara ka gani kai shekara guda kana yi ka gani ba za ka samu komi ba me yasa kwakwalwarka take rike labari in ka ce ba za ta rike qur'ani ba sai dai in ta zama lalatatta kwakwalwa sai tsiya ta iya rikewa ba ta iya rike alheri ba kowa nan yana iya rike labari da za ka zo da safe ka saurari bbc zuwa yamma idan wani ya tarbe ka ya ce yau ka ji bbc ka ce eh ba za ka iya tuno da labarin da ka ji ka gaya mai ba to ina ka rike shi shi ba shi ma a kwakwalwa ka rike ba to saboda haka ka saba mata da rike alheri ne za ta rike ma wannan in ka saba ita kwakwalwa sai inda ka kai ta take aiki in ka saba mata wurin shirme to wurin shirmen za ta rika rike ma ba za ta rika rike alheri ba amma in ka dankwafe ta alheri nake so ki rika rike man ba sharri ba to ko za ta rike magabata ba haka gaya mana har toshe ta suke in sun shiga kasuwa ba imamu malik in ya shiga kasuwa sai ya toshe kwakwalwa sai ya toshe kunnuwa saboda kada kwakwalwai ta kwaso yayayen kasuwa ta riko masu su so suke kawai ta rike alheri ka saba mata da rike alheri kuma ka gani zaka sha mamaki duk shekarun da mutum ke tunani yana da su a yanzu akwai waɗanda suka musulunta fiye da waɗannan shekarun ko daidai da waɗannan shekarun kuma wasu kafin su mutu sun haddace ƙur'ani kuma lokacin sannan yake sabo ɗanye kai ko ka tashi ka da shi a gidanku sau da aka yi mutum yana so ya dage yi abin da zai iya yi iya inda ka tsaya shi kenan in ma baka gama ba dai ka dai samu wani alkhairi sau da aka wannan shi ne abin nan ɗinsu wasu suna ce mata wannan ba sunayenta dai ta zo da sunaye daban-daban unzur tafsir na imam al-qurtubi wannan duka dalilai ne saboda haka tazo nan an ibn abbas yace li kulli shay'in lubab an ce mata tazo da lubabul qur'an kamar yanda ya kawo shi a cikin namba na bakwai yace lubabul qur'an yace tazo da wannan suna aka ce abdullahi dan abbas yace li kulli shay'in lubab kowane abu yana da asalin zuciyar shi wa inna libabal qur'an mufassal libabul qur'an shine mufassal waɗannan surorin akhrajahu ad-darimi fi sana kaza kaza wa hasanahu al-albani saboda haka wannan yana da gayatu ahammiya wa wa bayanu anna al-jidal bil batil takhbutu wa bil haqqi burhan aka ce takhabbutun kuma a ciki za a yi bayani ita wannan suran tana da babban maudu'in ta gashi can ƙasa wa maudu'u har ra'isi wato abinda take karantarwa babba shine man'ul jidal wal idhadil haqq wato a hana kada ana so a hana mutum gardama dan saboda yana so ya fasa gaskiya ana nuna mutum ba daidai bane mutum ya rika yin gardama da gangan saboda rusa gaskiya ya fito ko watargibu fi izharil haq da kwadaitarwa wato wajen fadin gaskiya ana jawo hankali mutum ya rika fadin gaskiya wa bayanu annal jidala bil batil takhabbutun wa bil haqqi burhan a nuna mutum in dai mutum yana jayayya ba da gaskiya ba ba da dalili ba to wannan bandan bandan kawai yake yi kuma amma jayayya da gaskiya wannan shine dalili idan ko mutum yana jayayya ba shi da gaskiya to shirme kawai yake yi ابتدأت هذه السورة الكريمة بالإشهاد بصفات الله الحسنى wannan sura ta fara farkonta za ta yi mana bayani ne akan wajen shela da sanarwa tana bayani akan sunayen Allah wanda suka fi kyau wa ayatihil uzma da ayoyinsa wanda suka fi girma thumma aradat limujadalatil kafirin fi ayatillah sannan ta kawo bayanai wanda kafirai suke yi wajen jayayya da ayoyin Allah tabaaraka ta'ala wa aradat limasari'il ghabirin sannan kuma ta nuna mana ƙarshen halakakku wanda aka basu cikin halaka suka halaka a bayan an masu gargadi wa kad akhadahumullahu akhadha azizin muqtadir bayan Allah ko ya damke su damka irin ta mabuwayi mai iko thumma wasafat maham mala'ikatul arshi sannan bayan haka nan aka ta kawo mana irin manya-manyan ayyuka da mala'iku suke yi waɗanda suke kewaye da al'arshi ta kawo mana irin muhimman ayyuka wanda wasu mala'iku da aka ware su a gefen al'arci suke aikatawa wannan suran ta yi bayani wata haddasa sura an ba'di mushahadatil akhira sannan suran ta kawo mana wasu bangarori da abin da za su faru a filin kiyama wa ahwaliha da firgicin ranar tashin alkiyama wa anzaratil kuffara min shada'id zalikal yawm sannan kuma ta yi gargadi kafirai su kiyayi masifar da za ta faru ranar lahira don su yi taka tsantsan ثم ياتي الحديث عن قصه الايمان والطغيان sannan za a zo kuma ai bayani game da wato kissan imani da kuma waɗanda suka ƙetare iyaka mumathila fi da'awati Musa alaihi salatu wassalam wanda zamu gani wajen kiran da annabi Musa yayi li fir'auna at-taghiya da fir'auna dan tawayen nan zamu gani wa ma dara baina fir'auna wa qaumahu da abin da ya faru tsakanin fir'auna da mutanansa wa baina rajulin yaktumu imanahu da kuma tsakanin mutumin nan mai boye imani wanda ake cewa mu'minu ali fir'aun wa intihai alqissa bi halaki fir'aun zamu ga karshen kissan inda aka kai ga aka halaka fir'auna bil gharq fil bahri ma'a junudihi yayin da aka nutsar da shi a cikin teku tare da mutanansa wa najatu musa ay wa qaumuhu da kuma yanda annabi musa ya tsira da shi da mutanansa duk zamu gani cikin wannan suran وقد أردفت ذلك بإعلان خزلان الكافرين bayan haka nan suran ta ƙara bayani ta fito mana fili akan cewa duk wanda bai musulunci ba ko ya ganshi yana jin daɗi a duniya yana cin yana jin daɗi yana wani matsayi to ƙarshen ta dai ƙarshen ta shine sai ya kaskanta wa nasrullahi al wa nasrul rusul wal mu'minin da kuma yanda Allah tabaaraka wa ta'ala zai taimaki mu'minai da su da manzanni ko da manzanni da mu'minai taimakon Allah yana wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haka aka ce wa khatamatil qissa suran za ta kare a ƙarshe zamu ga abin da za ta faɗi bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi sabari an umarci manzon Allah ne da ya haƙuri ala ada adha qaumihi akan cutar da mutanen mutanensa za su yi masa duk abin da mutanensa za su yi masa akan wannan da'awa to yayi haƙuri kama sabara Musa wa ghayruhu min ulil azmi kamar yadda annabi Musa da waninsa suka yi haƙuri daga cikin mutane masu himma annabawa masu himma ثم تعرضت السورة sannan suran ta ƙara kawo mana wasu bayanai ila ba'dil ayatil kauniya a shahida zuwa ga wasu ayoyi irin na duniya wanda suke a fili suna nuna mana bi azmatillah da girman Allah tabaraka wa ta'ala wa darabat mathalan lil mu'minina wal kafirina bil basir wal a'ma sannan aka kwatanta kwatankwacin mumini da wanda ba mumini ba aka ce kwatankwacin mumini kaman mai ido ne kwatankwacin kafiri kuma kaman makaho ne ba bambanci tsakanin mai gani da makaho mumini shine mai gani kafiri shine makaho to aka zo ƙarshe suran za ta nuna mana akwai bambanci tsakanin ko makaho da mai gani makaho shine kafiri mai gani shine mumini kuma haka suke haka ta kawo mana misali wa khatamati sura al-karima suran ta kare ay bil hadith an masari al-mukaththibin saboda ta bayyana mana ƙarshen ƙarshen sakamako yadda za a koma a ga makwancin kafirai wattugatil mujrimin da kuma masu taurin kai masu laifi wa ma laqawhu da abinda wa ma yalqawnahu min asnafil azab da abinda za su samu in an je lahira na nau'in azaba kala daban-daban Allah ya tsare mu duka wannan bayani shine abin da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kawo Allah ya ji kansa a cikin littafin sa na Raddul Azhan ko kuma Idahul Maani wanda wannan asali ya fito ne daga cikin aka ce unzur safwatut tafasir yace ka duba cikin safwatut tafasir na wanda ake ce ma Sheikh Ahmad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala idan ka diba ciki zaka ga cike ciro wannan magana saboda fa'idan su ne naga ya kamata mu dauko su to zamu dan gutsura ko da kadan ne mu shiga suran bismillah mu je mu ji abinda za ta fara cewa suran nan mai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما نتابع في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأنهار من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأتبتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار na'am barakallahu fi kamar yadda kuka gani ya karanta daga aya ta 1 zuwa aya ta 6 bayan bismillah bismillahir rahmanir rahim aka ce hamim kamar yadda aka ji ya karanta aka ce wannan harufa su ake ce ma hurufun muqatta'a kamar yadda za a ji bayani a kansu cewa su ne surori wanda suka fara da waɗannan harufa muqatta'a akan fa'idoji waɗanda zamu gani cewa akwai dalilai da yasa ko dan saboda kafirai ba su so su ji qur'ani aka ce a zo da shi da wannan sifan ko kuma a zo da shi akan wani abin da ba taba jin irin shi ba saboda haka zamu ji bayanin shi can gaba in an zo cikin sharhin kalmomi a jiyar da abin da yake aka ce Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa muqatta'a da yake magana da su shine tafsiri wanda yafi zama lafiya a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa aka ce wannan saukar da wannan littafi alqur'anin nan ayamin Allah daga Allah ne tabaraka wa ta'ala al-aziz wanda Allah shine mabuwayi al-alim shine masani ga dukkan komi abinda yace zai yi ba mai hana shi ghafirudh dhanbi wanda Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gafarta zunubai idan an yi an zame wa qabilit taubi kuma shine mai karban tuba da wanda Allah yasa suka sho shi yasa aka ce in kaga mutun ya daga hannu ya tuba dama an fara son a- ya tuban ne sai da aka karbi tuba shi kafin ma ya tuban saboda haka Allah ya so mutun ne da alkhairi wa qabilit taubi kuma shine mai karban tuba ai shadidul iqabi kuma mai tsananin azaba ne ga wanda basu tuba ba zittauli Allah shine mai gwaggwaban falala da ni'ima ga bayansa shike ba kowa in ya baka ka samu in bai baka ba in duk duniyan nan suka ce ko ɗaukowa suka suka kawo ma sai an kwace sai ya baka la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi ilaihi almasir makoma wurin shi take to wannan shine wasu kai magana kaman can baya da makaranta cewa komin gandan da kake ji in ka kasa duk ka ji baka iya karanta Qur'ani ko ina ka kasa karanta wannan kawai da ayatul kursiyu da waɗannan ayoyin zuwa wa ilaihil masir ya ishe ka ka samu kariya da sun yi magana kan hadisin ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu wanda zai rika jayayya game da ayoyin Allah a ce mai Allah ya ce ayi ko Allah ya ce a bari ko Allah ya ce kaza illal ladina kafaru sai waɗanda suka kafirta kawai sai 'yan tawaye wala yaghurruka taqallubuhum fil bilad dan haka kada wai yanda kake ganin suna jin daɗi suna kaiwa suna komowa cikin gari kada ya burge ka ka ɗauka su ne mutanen kirki su ne zababbu ba wanda zai zo in dai a duniyan nan ne ya ma Allah fito na fito in Allah ya ga dama sai ya kyale shi ta bandan bandan sai ya shiga hannu ba alaman an ga mutum yana yin yanda ya ga dama a duniya shine alaman Allah ya amshe shi ba hasha lillah ya fito ko saboda kada ka rudu ba kuma wannan abu bane farko kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim hakanan mutanen gabanin waɗannan ma mutanen nuhu su suka fara ƙaryatawa wal ahzabu min ba'dihim su da wasu rundunoni jama'a daban-daban sun zo bayan su su ma duk sun ƙaryata muhammad kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu kowace al'umma sun yi hari suna so su kama ma manzon su su damƙe shi su kashe shi ma wasu ma sun ci nasara sun kashe nasu manzon an turo masu manzon akwai wanda suka kashe nasu suka yanka shi da zarto akwai wanda ran nan muka yi magana cikin wannan ashabun rassi wannan rassi din rijiya ce a cikin sahara suka kama annabin su suka tura shi da karfin tsiya cikin rijiyan suka rufe rijiyan suka mai da yashi suka rufe shi a ciki su ne ashabun rassi asalin abin da suka yi manzon su kenan suka kama manzon akwai rijiya a cikin abin nan cikin sahara suka kama shi suka kai shi cikin rijiyar nan suka jefa shi cikin rijiyar nan suka bi da yashi sai da suka ga sun rufe ta rif rijiyar nan asabun rasu kenan wa samud dukan su ga sunan an yi su da can yanzu duk suna ina kulluhum matu kowa ya je gaban Allah kuma saboda haka kada mutum ya ji tsoron wani abu in dai magana bin Allah ne wanda di ya zo zai tare ka game da maganan duniya ce aka ce sakan mai shi da kanshi za ta faɗo mata danne shi amma in mutum zai tare ka wajen bin Allah to ko dai ya baka wuri ko ka tunkuɗe shi ko kuma ku yi iyakar yadda za ku yi ko mutuwan kasko ne ku yi in dai game da zai raba ka da Allah ne wannan ba a kyale mutum ba a sakan masa saboda haka wannan shine abin da aka yi magana nan saboda haka su waɗannan su ma sun zo sun wuce gashi nan duka gaba ɗaya wajadalu bil haqq bil batil haka suka rika yin jayayya da ƙarya li yudhidu bihi al haqq saboda su ruguja gaskiya ga gaskiya su ko su zo su rika jayayya da ƙarya annan fa khasuhum Allah ya ce haka aka damke su wasu bayan wasu wa kaifa kana iqab yaya ladabtawa take ga yan tawaye yaya nike ma yan tawaye in aka ce su bari wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru haka nan kalman ubangijinka ta tabbata ga duk waɗanda suka kafirta tun daga wancan lokacin har yanzu wanda aka gaya masu gaskiya suka ƙiji aka gaya masu basu bi ba to wannan kalma ta tabbata gare su daga Allah tabaraka wata'ala annahum ashabun na su ne abokan wuta yan wuta ne su Allah ka tsare mu sharhul kalimat sharhin kalmomi wanda za su iya tare mu wajen fahimtar ma'anar ayoyin aka ce hamim hadha ahadul huruful muqatta'a wannan ɗaya ne daga cikin harufa waɗanda ake faɗin su a gutsuri a haruffa ne kamar yadda suke a huruful hija ana karanta su yuktabu hakaza ana karanta su kama haka sai a ce ha'un mimun ake rubutawa wa yuqra'u amma wajen karantawa in za a rubuta sai kai ha'un kai mimun kamar yadda aka gani ba komai akai amma wajen karanta sai a ce ha sai ka ja ha mim kamar yadda in ka ga dama kai uku in ka ga dama kai biyar kamar yadda shi ya ja ya ja in ka ga dama ka ja sosai duk gashi nan shi sa kai shi hamim kana iya haka tanzilul kitabi min Allah wannan saukakke ne littafin nan ai tanzilul qur'an ka'inun min Allah wannan saukar da alqur'anin nan asalin shi daga Allah ne tabaraka wa ta'ala al-azizul ali wanda shine mabuwayi ai al-ghalibu ala muradihi wanda yana da iko akan duk abin da yake so sai yayi al-alimu bi ibadihi wanda yake masani ne ga bayansa zahiran wa batinan halan wa ma'alan Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da abin da bayansa suke dauke da shi na bayyane da na boye halan na yanzu yanzun nan shine halan wa ma'alan da kuma makoman su can karshe ya san yanda suke nan yanzu ya san yanda kowa karshen shi zai kasance Allah ka samu na da kyakkyawan karshe a wurinka dan tsarkin sunayenka ghafirudh dhanbi Allah shine mai gafarta zunubai ai dhanbu man taba ila Allah zunubin duk wanda ya tuba zuwa ga Allah Allah ne mai karban tuba faraja ila ta'atihi ba'da ma'siyatihi ya koma yana ma Allah biyayya bayan da ya saba to Allah ne mai karban tuba shadidil iqabi dhit tawli Allah mai tsananin azaba ne amma ma'abocin kyauta ne ai mushaddidul uquba mai tsananin azaba ne alaman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce masa tauli amma kuma ma'abocin ni'ima ne mai kyauta ne ai al'in'amul wasa shine yana ni'imtarwa ni'imtarwa mai yawa alaman amana bihi wa ata'ahu ga duk wanda ya imani da Allah ya yi ma Allah biyayya to Allah zai mai kyauta fiye da tunaninsa sai an mai kyautar da shi kanshi ma sai ta ruda shi saboda girman kyautar Allah ka samu daga ciki la ilaha illa huwa ilaihi almasir babu abun bautawa da gaskiya sai shi kuma makoma zuwa gare shi take ai la ma'budu bi haqqin illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi lura kullum idan mutum zai fassara kalmar shahada ba a fassara ta da cewa babu abun bauta sai Allah kuskure ne bata cika ba maganan sai ka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah asalin kamar akwai haƙƙun a ciki ba a rubuta ba ne kamar ka ce la ilaha haƙƙun illallah babu abun bauta na gaskiya sai Allah domin ka ce duka babu abun bauta to ka ko ai da a cikin ka'aba akwai abubuwan da ake bauta mawa goma ka har 360 to ya zaka ce babu bayan kuma an tabbatar akwai su amma ba na gaskiya bane na ƙarya ne da na gaskiya yazo aka tabbatar da shi aka kore su to sai ka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ba a ca ba sarki sai Allah ga sarakuna nan ko ina ba fassarar ta ba sarki sai Allah bane ilah ba maganar sarki bane abun bauta ake magana babu abun bauta da gaskiya sai Allah tabaraka wataala nafyun wa ithbatun an tabbatar kuma an kore kenan a kore a kore afwan nafyun korewa farko sai da aka kore kowa aka kore komi la ilaha babu wani abun bauta da gaskiya sai aka ce illallah sai dai Allah kawai to wannan shine fassarar ta kuskure ne mutum ya fassara kalmar shahada ya ce ba abun bauta sai Allah ko ba sarki sai Allah wannan kuskure ne ba haka ake fassara ta ba ba a ma'anar ta kenan ba akwai sarakuna ga sunan ana ta yi hadda sarkin musulmai ma gaba ɗaya ga akwai to ya za a yi mutum ya ce ba sarki sai Allah haka ba haka bane shi yasa ana so mutum ya san fassarar ta da cikakken ma'anar ta shine za ta yi mutum amfani in mutum bai san fassarar ta ba cikakka to akwai illa akwai matsala haka ibnu abdul wahhab ya magana saboda haka dole ne mutum ya sani ya san rukunanta la dinnan la ilaha nafyun wa ithbatun rukunanta kenan sannan ya san sharuɗan ta guda bakwai ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun ma al mahabbati wal qabul wal inqiyadu laha muhammadun rasulullah shi ma yana da rukuni shi abdun ne rasul abdun ne kuma rasulullah sharuɗansa guda hudu shine tasdiquhu fi ma akhbara ka gazganta shi akan duk abin da ya bada labari da'atuhu fi ma amara ai bi umurninsa duk abin da ya bada umurni abi ijtinabu ma naha anhu wa zajar an nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar wa Allah yubadallahi illa bima shara ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya koyar wannan sharadi ne in dai mutun ya yadda ya ce la ilaha illallah ba za ta isa ba ita kadai sai ya hada da muhammadur rasulullah in ko ya yadda muhammadur rasulullah sai ya waɗannan sharuɗan ya fito ko sannan kuma a san menene in an yi suke lalacewa menene in an faɗi ba su so ba a shiri da su a menene na waƙin ɗinta wa muƙtadiyatuha me suke nema me suke so a tsare menene in an yi kuma an rusa su wani ya zo ya ce wai ba in ka riga ka faɗe ta ba abin da za ka faɗi ta rushe to wannan ya ruɗe ka domin alwallan nan in an yi ta akwai abin da ke karya alwalla ba za a ce in kayi alwalla shi ke nan ba dindindin ko kayi komi a ce alwallan na nan in ko an ce haka ya za a ce kalmar shahada tana da abin da ke tsaida ta daidai akwai abin da ke karya ta kace babu in dai ka ce haka sai dai kace ba abin da ke karya alwala in an yi kuma shikenan kuma dole ne yadda mutum ya san abin da ke karya alwala ya gano yadda in yayi shi ya san alwala shi ta kare zai sake alwala to sai ya san kuma abin da in an yi su yana warware kalmar shahada abubuwa ne har guda goma in babu su ya aka aka gano har sun kai goma guda goma ne cur kowane guda ɗaya in mutum ya yi shi bai tsare shi ba kalmar shahada shi ta lalace ban ji ba kuma eh yau barakan lafi kuma wanda suka fi hadarin nema akwai wasu akwai yaya akwai like da wata in tazo ita ɗaya sai ta yi yaya da yawa wanda suka fi hadarin ne aka ware guda goma kuma da ikon Allah duk mun karanta su anan mun yi su da yayan da iyayen da waɗanda da asalin iyayen aka fara yi aka dawo aka yayan su masu biye da su duk in an yi su suna karkashin wannan yaya da jikoki duka an yi su wanda suke warware ta daga kowa ya koma ya nemi littattafai ya je abin nan har littafi muka karanta na shi asalin asalin la ilaha illallah din akai maganar nawaqiduha akai maganar falalatta akai magana abin da ke warware ta akai dukkan su a cikin littafi guda ɗaya an yana nan hannun ga mai bututu nan in ya je wajen wannan ma akwai akwai su da yawa kaje ka nema ka ji an karanta ko kuma ka nemi littafin ko kuma dai mutum ya tafi ma wani a wurare da yawa duk suna nan malamai duk sun yi ma wanda suka fi mu sun yi magana kan su sosai ta je karanta ya ji in ko ba haka nan ba mutum yana cikin hadari to da aka aka ce la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai shi ilaihil masir ay la ma'buda bi haqqin kun gani ko ba abun bauta da gaskiya illa huwa sai shi sannan ba haka nan ilaihi marji'ul khalaiqi kulluhum murin sa ne halittu za su koma gaba daya ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya game da ayoyin Allah game da alqur'ani ay fil qur'anil karim li ibtaliha suna jayayya game da alkur'ani don su bata dalilan da ke ciki illal kafiru na sai kafirai wala ya garur ka taqallubuhum fil bilad dan haka kada ka rudu wala taktarra bi ma'aishihim ay salimina kada ka lura da wai dan kana ganin suna rayuwa kaman cikin aminci fa inna aqibatahum nar sakamakon su shine wuta Allah ka tsare mu za su gama jin dadi ana amma a lahira su yan wuta ne wal ahzab min ba'dihim an samu wasu rundunoni bayan su ai wa kadzabatil ahzab min ba'di qaumi nuh haka nan wasu jama'a daban-daban sun ƙaryata manzanni su ma bayan mutanen nuh wa hum ayat wa thamud wa qaum lut sune kadan daga cikin su akwai adawa akwai samudawa akwai mutanen lut duk haka suka ƙaryata manzanni wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu kowace al'umma a wannan lokacin sun yi himmantu sun taso ai suna so su samu dama su kama manzon dan su kace shi ai liyatamakkanu min isabatihi bima aradu saboda suna so su kama shi da abin da suka yi niyya min ta'dhibin wa qatlin na su azabtar da shi ko su basa su kashe shi ma gaba daya wajadalu bil batili liyudhidu bihi al haqq wane ne mai wannan abun ne waya ce ko na wata roba ce aiko wannan kofa na banna a neman wata mai a sa mata gobe saboda haka wannan shine abin da ya kamata a yi sun yi wannan liyadhidu bihi alhaq saboda su rusa gaskiya haka suka yi ta abun nan din suna so ay liyazilu bihi alhaq wa yabtulu saboda su kauda gaskiya su bata sa su bata gaskiyar fa kaifa kana iqab yaya ladabtawa take aika na waqi'an mawqi'ahu yace ladabtar wannan an yi ta a wurin ta inda ya dace haisu ahlakahum walam yabqa minhum ahadan lokacin da aka halaka su bai rage kowa ba dukkan su wakadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladhina kafaru hakanan wato kalma ubangijinka take ta tabbata akan waɗanda suka kafirta cewa su ƴan wuta ne ay wajabat kalimatul azabi alal ladhina kafaru hakanan kalma azaba ta tabbata akan waɗanda suka kafirta to ina ganin saboda lokaci kada mu shiga inda ba za mu iya fita ba mu tsaya nan in qaddara Allahu lana albaqa sai mu tashi akan ma'anar ayat gaba ɗaya mu fara da abun nan din su mun ji dai muqaddima an ji sabuwar sura suratu ghafir ko kuma suratu mu'min suratul mu'min an yi bayani da sunayenta da sunon abun dinta da kuma babban abun da take karantarwa sannan ga an karanta ayoyi fi ujalatin an yi tarjama sannan kuma an fara sharhin kalmomi yanzu kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu ji abun da gobe mallan zai gaya mana fi ma'anal ayat bi idnillahi tabaraka wa ta'ala falnaktafi bi hada wa iyyakum na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نق ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن آخبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله لي ولكم